نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنها خير الذات ليوم الرحيل يقول سبحانه وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ثم اعلموا رحمكم الله أن المصائب والبلايا التي تنزل بالناس والمصائب المتنوئة التي تهل بهم من الخوف والجوع والشدة المعونة وعدم الأمن في البلاد سببها معصية الله سبحانه وتعالى ومعصية رسوله صلى الله عليه وآله وسلم قال جل من قائل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال تعالى وما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا وقال تعالى ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون نعم معاشر المسلمين إن البلايا لا يمكن دفعها والمصائب لا يمكن رفعها إلا بالأخذ بالأسباب المنجية من ذلك ومن هذه الأسباب الرجوع إلى الله تبارك وتعالى قال سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون وقال تعالى وأخذناهم بالبأساء لعلهم يرجعون وقال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون إذا فارجعوا أيها المسلمون إلى الله تعالى واجتنبوا معصية الله يدافع الله تبارك وتعالى عنكم وترفع عنكم البلايا والمصائب ومن الأسباب الدفع المصائب التعرف إلى الله سبحانه وتعالى قال عليه الصلاة والسلام تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعلى هذا عباد الله يقول بعض السلف من عرف الله تبارك وتعالى في الرخاء عرف في الشدة ومن الأسباب الدفع البلاء والمصائب التضرع إلى الله تبارك وتعالى عند وقوع المصيبة قال تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرؤون وقال تعالى ولقد أخذناهم بالعذاب لعلهم يتضرؤون وقال تعالى وما أرسلنا في قرية من نذير إلا أخذنا أهلها بالبأساء إلا أخذنا أهلها بالباساء والضراء لعلهم يتضرؤون ومن الأسباب ومن الأسباب عباد الله صنائع المعروف من الآخرين مع الآخرين فصنائع المعروف هي الإحسان إلى عبادة الله سبحانه وتعالى بعمل معروف من قرن حسن أو بر أو هدية أو صدقة أو إعانة إلى قضاء الحاجة من شفاعة أو غير ذلك من وجوه إلى الإحسان فقال تعالى وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان وقال تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين وقال تعالى ما على المحسنين من سبيل فأحسنوا أيها المسلمون إلى الناس ولا تهكروا من المعروف شيئا فإن الله لا يضيء أجر المحسنين وإن الله لمع المحسنين ومن الأسباب ومن الأسباب الرفع البلاء والبلايا عباد الله الاستغفار فإن في الاستغفار مراتب ومنهات من السقطه ومنجاة من سخطه وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون أيها الإخوة الأعزاء ومن الأسباب الدفع البلايا والمصائب التوبة إلى الله تبارك وتعالى قال تعالى فإن يتوبوا يك خيرا لهم وقال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ما نزل بلاء إلا بالذنب ولا رفع إلا بالتوبة فتوبوا إلى ربكم أيها المسلمون يمتعكم متاء حسنا ويؤتي كل ذي فضل فضله فإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ومن الأسباب عباد الله التقوى الله عز وجل قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ عمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وقال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون قال ابن جوزي من أراد العافية فليتق الله تبارك وتعالى ومن الأسباب عباد الله ومن الأسباب عباد الله الصبر على المصائب قال جل جلاله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور ومن الأسباب عباد الله الدعاء الدعاء الدعاء في الفرج القرب فإن الله تعالى لا يرد من دعا ولا يخيب من رجاء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الدعاء سبب يدفع البلايا فإذا كان أقوى منه دفعا وإذا كان سبب البلايا أقوى لم يدفع لكن يخفف ويضعف ولهذا أمر بالدعاء والصلاة والاستغفار والصدقة وعلى هذا لما بلى أيوب عليه الصلاة والسلام دعا ربه فكشف الله عنه قال تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للآبدين بارك الله لي ولكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا في جنات النعيم وأن يحبنا التوفيق والإخلاص والصلاة في القول والعمل وأن يرزقنا كمال الإيمان وصدق اليقين إنه قريب مجيب الدعاء الحمد لله والصلاة والسلام الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين yabo da godiya su tabbata ga Allah makaɗaici marinjayi tsira da aminci su tabbata ga annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan haka ya ku taron musulmi ina mana nasiya da ni kaina ga baki ɗaya cikin cewa mu ji tsoron Allah mabuwayi da ɗaukaka domin jin tsoron Allah shine guziri wanda zai kai mutum zuwa ga wata tafiya wadda babu makawa a cikinta Allah yana cewa lallai hakika mafi alkhairin guzuri da bawa zai yi shine tsoron Allah kuma mu sani tsoron Allah ita wace wasiyar da Allah ya yi ma na farko da na ƙarshe sannan kuma haka ya yi ma wasiya ga waɗanda suka zo gabaninmu da kuma waɗanda muke mu na yanzu duka Allah ya mana wasiya cewa mu ji tsoronsa Allah yana cewa hakika mun yi wasici ga waɗanda suka zo gabaninku da ku na yanzu cewa ku ji tsoron Allah cikin kowane hali mu sani ya bayan Allah musibu da bala'i'ika da suke ta faruwa a cikin mutane waɗanda suke mabambanta wani lokacin bala'i na rashin tsaro wani lokacin yunwa da fatara da talauci da babu wani lokacin ga rashin aminci wani lokacin ga tsada al'amura dukkan waɗannan abaibai suna faruwa a cikin garuruwa dalilin faruwarsu ba ba wani abu ba ne shi ne ainihin saba ma Allah da kuma saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala yake ce ma annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam dukkan abin da ya same ka to wannan fa idan kyakkyawa ne daga gari Allah ne amma idan mummuna ya same ka to wannan daga gare ka ne hannunka ne ya jawo maka lallai hakika ba ma'aiko ka ba zuwa ga mutane fiyace manzo kuma Allah ya isa ya zanto da cewa kai manzonsa ne a wata ayar ubangiji mabuwayi da ɗaukaka yana cewa babu wata musiba wadda za ta zo a cikin ƙasa ko a cikin al'umma ta ce tana zuwa ne saboda abin da hannuwan mutane suke aikatawa ubangiji ma yana yin rangwame da yawa in ba don haka ba da Allah ya nutsar da ƙasa ga baki ɗaya mu sani ya ko bayan Allah hakika akwai waɗansu al'amura da ya kamata mu kiyaye lokacin da musiba ta faru a cikin al'umma dukkan abin da muke kuka da shi na rashin lafiya ko na rashin babu talauci ko rashin aminci ko tsoro duka waɗannan labarinsu yana a cikin littafi wanda Allah ya bamu na waɗansu al'umma da suka zake mana kamar yadda aya ta faɗa dukkan abin da ya samu al'umma to su sani kawai cewa wannan yana faruwa ne daga karan kawunansu shi yasa ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya faɗa a cikin ayoyi guda biyu aya ta farko Allah ta'ala yake cewa man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون aminu dini shanƙibi a cikin littafinsa alawawul bayan fi ibahil qur'ani bil qur'an yake cewa wannan aya labari take bayarwa cewa dukkan wanda ya aikata aiki na kwarai kuma yana mai imani to ubangiji mabuwayi da ɗaukaka zai raya shi rayuwa wadda take mai kyau sai ya ce a nan duniya kenan domin ƙarinar ayar ta nuna cewa hayatan ɗayyiban a nan duniya ake nufi domin a gaban ayan sai ce wala najziyan nahum kuma za mu saka masu da mafi kyan abin da suka aikata ranar tashin kiyama idan sakamako guda biyu ne duk wanda ya aiki na kwarai mai kyau a duniya to zai samu rayuwa mai kyau a duniya sannan idan kiyama ta tsaya kuma ubangiji mabuwayi da ɗaukaka zai sanya shi aljanna a daidai wannan lokacin abin da ke ƙalubalantar wannan kyakkyawar rayuwar shi ne wanda duk ya bijire ma alkur'ani bai yi rayuwa mai kyau ba to shi wannan ubangiji zai bar shi sai Allah ya ce a'a wa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan banka dukkan wanda ya bijire ma ambato shine alkur'ani an gaya masa ga yadda rayuwa take an gaya masa ga ayyuka waɗanda suke masu kyau waɗanda zai samu rayuwa mai kyau a nan sai ya ƙi Allah ta'ala ya ce fa inna lahu ma'ishatan banka to lalle hakika yana da rayuwa wadda take mai kunci za mu kuntata masa anan idan an koma kiyama fa Allah zai bashi Allah ya ce a wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma a ranar tashin kiyama kuma Allah ya ce za mu tashe shi yana makaho zai laluba ya je wajen ubangiji ya ce lima hashartani a'ma ya ubangiji dan me ka tashe ni ina makaho wa qad kuntu basira alhali ina da idanuwa na a duniya Allah zai ce masa kazalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kazalika al-yawma tunsa idan kaga ayoyin guda biyu duka sun faɗi sakamakon wanda ya aiki na kwarai a duniya to za a raya shi rayuwa mai kyau a nan sannan in ya je can kuma zai samu rayuwa mai kyau wanda ya aikin banza a nan zai samu rayuwa mai kunci a nan idan an koma can kuma zai samu rayuwa wadda take mafi kunci abaiban guda biyu ne ya ko bayan Allah sannan haka yana daga cikin abin da ya kamata mu kiyaye cewa babban matsalar da ke faruwa a cikin ƙasanmu da kuma abin da ke faruwa a yau na kaico da la haula wala quwa duka wannan yana faruwa ne saboda abin da mutane suke aikatawa ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya ba mu labarin wata al'umma wata alƙarya daga cikin alƙaryoyi a cikin littafinsa ubangiji ya buga wansali da wannan alƙarya ita wannan alƙarya ta samu abaibai guda biyu masu jin daɗi na ni'ima Allah ya ce ƙaryatan kanat aminatan mutma'inna tana cikin aminci kuma tana cikin natsuwa abu na biyu ya ti harid quhara gadan min kulli makanin arzikinta yana zuwa mata ta ko'ina amma a madadin su gode ma Allah da ni'imar da Allah ya masu fa kafarat bi an ummillah sai suka kafirce ma ni'imomin ubangiji da Allah ya ba su lafiya sai suka yi amfani da lafiya maimakon su bauta ma Allah sai suka yi amfani da lafiya wajen saba ma Allah da Allah ya ba su arziki maimakon su taimaki addinin Allah sai suka yi amfani da dukiya wajen saban Allah da Allah ta'ala ya ba su ainihin aminci da jin daɗi da natsuwa da rashin tsoro a madadin su bautata ma Allah sai suke amfani da wannan amincin suke saba ma Allah Allah ta'ala sai ya zare masu abaibai guda biyu Allah ta'ala ce fa azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi sai Allah ya ɗanɗana masu musibar ainihin yunwa da kuma tsoro ba ni labarin shekaru ashirin talatin da suka wucewa zai ba da labarin najeriya kalli yadda muke a yau kuma wato wannan misali ya yi daidai kamar da misalin abin da muke ciki a yau kenan ku tuna lokacin da allah ta'ala ya samu cikin aminci kuma ku tuna barnar da mutane suka yi da wannan amincin ku tuna lokacin da ainihin wadata ta noma da wadata ta kiwo da wadata ta kifi da kayan marmari a nan nan bayan kogin nan tuna kuma irin barnar da mutane suka yi a wancan lokacin yanzu kuma kwatanta lokacinmu da wancan lokacin kaga ubangiji sai ya zage me ya tsame ainihin aminci aka cika kowa da tsoro a yau sannan kuma bayan haka aka jarabi mutane da talauci da babu da yunwa kamar abin da ke faruwa a yau duka wannan ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya faru ne saboda abin da mutane suke aikatawa na saƙon allah ku tuna ya ku bayan allah saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam umarninsa guda ɗaya aka saba amma sahabbai suka samu matsala a yakin uhudu mutum saba'in daga cikin zaratan sahabban manza Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi shahada saboda saba ma umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam guda ɗaya a yau umarninsa guda nawa muke sabawa Allah ta'ala ya ba mu labari ya ce walaƙad sadaƙakumullahu wa'adahu iz tuhussunahum bi idni hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah Allah ya ce hakika Allah ya gaskata alƙawarin da ya maku lokacin da kuka rika sarar kafiran suka ruga a guje amma sai wasu suka saba umarnin da aka ba su Allah ce daga cikin ku akwai masu nufin duniya shi yasa sai suka saba umarnin da annabi ya basu daga cikin ku kuma akwai masu nufin lahira amma dai Allah ya yafe maku to a yau wannan annabin na cikin su suka saba umarninsa guda daya amma Allah ya jarabe su da abin da ya jarabe su dan menene mu a yau da annabin baya a cikin mu idan mun saba mu umarnin Allah Allah ba zai jarabe mu ba ɗaya da ɗaya kenan ya ku bayan Allah mu sani cewa babu abin da zai fitar da mu a cikin wannan bala'i'ikan da muke ciki sai waɗansu waƙafat waɗansu al'amura da na tsaro kamar haka kaɗan daga ciki waɗanda suke manya-manya domin ba yau al'umma ta taɓa samun matsala a cikin rayuwarta ba to idan al'umma sun samu matsala a cikin rayuwa ina ne ya kamata su koma su tsora zargi akan shugabanni ko shugabanni su tsora zargi akan mabiya a'a da shugabannin da mabiyan in dai sun yi imani da Allah sai su koma a cikin littafin Allah akwai dalilin da yasa Allah ya jarabe su hanya ta farko idan muna so Allah ya yi mana wannan abin da muke ciki shine komawa zuwa ga Allah arruju'u ila Allah tabaraka wa ta'ala bayi mu koma zuwa ga Allah mabuwayi da daukaka bayi mu koma zuwa ga Allah shi yasa wurare da dama Allah ta'ala yake cewa la'allakum yarji'un la'allakum yarji'un kalla ayoyi guda biyu Allah ya ce zaharar fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas sai ya ce li yuziqahum ba'd allazi amilu la'allahum yarji'un an dandana masu azaba ne saboda abin da suke aikatawa na sabo la'allahum yarji'un watakila sa komo zuwa ga Allah ashe idan sun koma zuwa ga Allah suka tuba Allah zai yaya abin da yake gare su na bala'i a cikin wata hayar Allah ce wa balaunahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un mun jarabe su da kyakkyawa ni'ima kwanciyar hankali aminci yalwala duk mun jarabe su da wannan kyakkyawa kenan to a lokaci kuma muna jaraba su da abin da yake mummuna tsoro tashin hankali karancin abin hannu dan me la'allahum yarji'una ko su dawo su tuna ubangiji mabuwayi da daukaka saboda haka komawa zuwa ga Allah shine abin da zai tabbatar mana da aminci kuma ya dawo mana da zaman lafiya sannan ya dawo mana da arziki Allah ta'ala ce walaqad akhadnahum bil azabi haqiqa mun damke su da azaba la'allahum yarji'una watakila sa dawo idan sun dawo mu kuma sai mu cire abu na biyu daga cikin abin da zai maida mu wato zai cire mana abin da muke ciki na damuwa shi ne bautata ma Allah lokacin da mutum yake cikin ainihin yalwa wannan yana daga cikin abin da ke sa ubangiji mabuwaye da ɗaukaka ya cire musiba daga cikin mutane kuma yana daga cikin dalilin da ke sa idan bawaye addu'a Allah ya karɓa shi ne ka tuna da Allah ka bautata ma Allah lokacin da kake a cikin halin lafiya ka tuna da Allah lokacin da kake cikin wadata ka tuna da Allah lokacin da kake baka cikin kowace matsala to tashi bautata ma Allah kiyaye dokokin Allah yi abin da Allah ke so da wannan ni'imar da Allah ya baka shine sanin Allah a cikin lokacin da kake cikin yalwa duk wanda ya san Allah a lokacin da yake cikin yalwa kuma ya kiyaye dokokinsa to idan ya fada tsanani kuma Allah ta'ala zai tsamar da shi shi yasa Allah ta'ala ya faɗa a kan harshen annabi sallallahu alaihi wasallam maza Allah kama hannun abdullahi ɗan abbas yake cewa ya kai yaro ka san Allah ka tuna da Allah ka kiyaye dokokinsa lokacin da kake cikin yalwa sai ubangiji ya tuna da kai idan ka faɗa cikin tsanani a yau muna cikin me muna cikin musiba da bala'i to waɗanda suke na jiya waɗanda da suna cikin yalwa da wadata da aminci sun tuna Allah yanzu su tashi su roƙi Allah mabuwayi da ɗaukaka Allah zai yayi malamai suna buga misali akan wannan suka ce annabi Musa alaihi salatu wassalam bawan Allah ne daga ciki ma kuma manzon Allah ne daga cikin manzanni amma sai gashi Fir'auna ya biyo shi lokacin da ya fita da mutanansa ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya kaito mana mutanensa suka tsorata suka ce ya musa inna la mudrakun za a riske mu annabi musa ya ce kalla inna ma'i rabbi sayahdi ubangiji na zai sama mani mafita nan take kuwa Allah ya ce to ka daki wannan teku yana da katta Allah ya ce fanfalaka fa kana kulli firqin ka dawdil azim kawai yana da katteku kawai sai ruwa ya sandare akai masu hanya suka bi suka wuce sai ga fir'auna wanda yake ja'iri ne yayi tafka barna a bayan ƙasa shi ma sai yazo ya shigo cikin teku ai fir'auna ya kira Allah lokacin da ya ga halaka amma Allah bai saurare shi ba fir'auna ya kira Allah yace la ilaha illa an yake cewa ya ubangiji yanzu kam nayi imani la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin Allah yace al'ana wa qad asaita qablu wa kuntu minal mufsidin a yanzu ne zaka ce kai imani kaga annabi Musa ya kira Allah saboda me annabi ne daga cikin annabawan Allah mai ikilasi da manzanci da tsoro da takawa so lokacin da ya fada cikin tsanani da ya kira Allah sai Allah ya karbi addu'arsa amma fir'auna ya kasance ja'iri a baya so yanzu da ya fada cikin musiba ya kira Allah sai Allah ya ce a a a yanzu ne zaka kira Allah a a وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار يتي بغاء يدبا أكا حلقا فرعون idan muka duba annabin Allah zunnun ya kira Allah lokacin da ya faɗa cikin cikin kifi amma Allah ya faɗi dalilin da yasa ya tsabar da shi yace falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yawmi yub'asun ba dan ya kasance bawa ne mai tasbihi ba a baya da ya zauna a cikin cikin kifin har zuwa ranar tashin kiyama amma saboda bawa ne mai tauhidi ya ji tsoron Allah Allah ya ce sai muka ce fa nabazanahu bil ara'i wa huwa saqim wa anbatana alayhi shajaratan min yaqtin wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun fa'amanu bihi fa matta'anahu ilahin ya salam ya kasance bawa ne na kwarai da ya kira Allah lokacin da ya samu damuwa sai Allah ya ansa kiransa wannan yake nuna kenan duk wanda ya kira Allah lokacin da da ya kasance mutumin kirki idan ya fada cikin damuwa idan ya kira Allah Allah zai yaye masa annabi yake cewa ya kai yaro ka san Allah ka tuna da Allah a yanzu da kake da lafiya sai Allah ya tuna da kai abu na uku da zai fitar da mu daga cikin wannan damuwa da muke shine at-tadarru'u ila Allah kaskantar da kai da rusunawa da komawa zuwa ga Allah mu dauka mu ba kowa bane Allah shine kowa mu dauka ba wanda zai iya yi sai Allah komawa zuwa ga Allah na ɗaya daga cikin abin da ke sa kaskantar da kai zuwa ga Allah yana daga cikin abin da ke sa Allah yaya musiba zuwa ga mutane Allah ta'ala yake cewa walaqad akazanahum bil ba'sa'i wad dara'i la'allahum yatadarra'un mun dandana musu musiba ta talauci da yunwa da fatara da bala'i la'allahum yatadarra'un watakila sa rusuna su gane cewa Allah ne mai iko akan komai ashe kenan abin da ya kamata yau kowa yayi ya kaskantar da kansa ya koma zuwa ga Allah Allah zai yayi mana a cikin wata aya Allah yake walau anna ahlal qura amanu wattaqaw لفتانا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون الله وما أرسلنا في قرية من نذير إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرؤون إذا من رسنا من أكيكم بقوة cewa ba wai karanci ba wai economic problem matsalar da muke ciki ba wai ta economics bane ba matsalar da muke ciki ba wai ta shugabanni bane matsalar da muke ciki ba wai ta gajiyawa bane ba wajen kaza wajen kaza wajen kaza wajen kaza a'a mun gajiya ne wajen bautata ma Allah mun dauki kanmu cewa ilimin mu ya ishe mu ilimin tattalin arziki yau ina ya kai Ingila ina ya kai Rasa ina ya kai America ilimin kimiyya da ci gaba an tafi wajen turai ina kai kasashen turai a yau to ballantana ka ce kuma taduwar kasashe irin namu wanda kawai rubutun aka iya akan takarda amma ba iya aiwatarwa ba so mu ɗauka cewa Allah shine kawai kowa ya rusuna ya koma zuwa ga Allah ubangiji zai yaye mana abin da muke ciki abu na gaba abu na hudu kenan abin da zai yaye mana wannan musiba shine aikata alkhairi da kyautatawa mutane ku sani ya ko bayan Allah ubangiji a wurare da dama yace hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan mun gajiya kwarai da gaske wajen taimakon yan uwanmu mun gajiya kwarai da gaske wajen taimakon waɗanda ba su da shi a yau wanda ke da shi yake cewa wallahi tallahi baya da shi ina ga kuma wanda baya da shi a yau wanda ake bi bashi an tsananta masa shi ko ba hanyar da zai biya a yau za ka iske ɗa yana fantamawa a cikin kuɗi uba yana nan ba yadda yake mutum nawa ne suke zaluntar matan mutum nawa ne a yau yake zaluntar abin da aka bashi na amana wannan rashin taimakon da rashin rahamar wannan shine abin da ya kawo mu a cikin wannan hali duk waɗanda suka kyautata ubangiji mabuwayi da ɗaukaka yake cewa zai kyautata musu yace inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin tausayin ubangiji a kusa yake amma gawa ga masu kyautatawa shi yasa yana daga cikin ka'ida Allah ta'ala yake gaya mafi karuna yace yake yake gaya masa cewa ka kyautata wa ahsin kama ahsanallahu ilai. ka kyautata kamar yadda Allah ya kyautata maka yau mutane nawa ke kyautatawa saboda haka abin da zai fitar da mu a cikin wannan dukkan wanda ya san cewa akwai wani a ƙarƙashin sa to ya kyautata masa dukkan wanda ya san ya saba ma mahaifinsa ko mahaifansa to ya nemi gafarar su dukkan wanda yake da ɗa yake ƙarƙashin sa yana yi masa aiki ɗa ne ko bara to ya kyautata masa nawa ne a yau mutum nawa ne suke yin irin wannan shi yasa malamai suka ce babu abin da ke lausasa zuciya ta cire gaba irin kyauta in kana son mutane su so ka toyi masu kyauta dukkan wanda aka yi masa kyauta duk gabar da yake da ita wata ran sai ya ji babu ita a cikin zuciyarsa amma kuwa lokacin da mutum ya zama mugu mai mugunta shi kadai daga shi sai ƴaƴansa haƙƙi na al'umma ya danne kasuwancinsa babu rahama to ta yaya kuma ubangiji zai ji kanmu bayan annabi yana cewa ku ji tausan wanda ke ƙasa wanda ke sama sai ya ji tausan ku to ta yaya za a ji tausan mu bayan an cire tausayi a cikin zukatanmu ubangiji mabuwayi da ɗaukaka yake cewa wa ta'awanu alal birri wat taqwa abu na hudu na ƙarshe abu na kusa da na ƙarshe shine yawan istighfari da komawa zuwa ga Allah bayi mu yawaita istighfari zuwa ga Allah domin shi istighfari yana haifar da yardar ubangiji ta tabbata akan mutane idan muka ce istighfari ba muna nufin irin istighfarin da mutane suke yi ba mutum yana kan hanya yana kallon mata yana astaghfirullah astaghfirullah da dogon cirbi ma'aikacin gwamnati yana ofis an kawo masa fayil yana cin hanci yana astaghfirullah astaghfirullah ga cirbi kai ka ce wannan cirbin an saukar da shi a cikin lawul mahfuz ne a cikin qur'ani cirbi yake amma idan ka duba aikinsa babu istighfari shi yasa Uthaymin yake cewa so da yawa istighfarin mu ma yana bukatar istighfari dan an ce istighfar komawa zuwa ga Allah halarto da girman Allah a cikin zuciyarka da halarto da abin da kake yi na barna kuma da gane cewa Allah kadai shine wanda ya cancanta a koma zuwa gare shi kuma a ji tsoron sa saboda azabarsa shi yasa ubangiji mabuwayi da daukaka ya babu labari duk bayan Allah sun koma zuwa ga Allah sun yi istighfari Allah ta'ala ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce Allah ya saukar da amanoni guda biyu amana ta farko annabin in yana cikin mu Allah ba zai mana azaba ba aminci na biyu shine istighfari yace idan na tafi na ban maku istighfari Allah ya ce wa ma kana Allah liyu'adhibahum liyu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun shi yasa annabi nuhu ya gaya wa mutanansa fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara annabi hud ya gaya mutanansa wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin istighfari koma zuwa ga Allah abu na biyar shine tuba zuwa ga Allah ya ku bayan Allah akwai bukatar mu tuba zuwa ga Allah in an ce tuba kuma wanda ya hada sharuɗa guda uku mutum ya nadamar abin da ya aikata sannan ya daina aikata wannan zunubin sannan kuma ya ma kansa alkawari cewa ba zai ƙara aikata wannan zunubin ba iya rayuwarsa wannan shi ake kira tuba wanda ya cika wannan sharuɗan guda hudu guda uku idan akwai haƙƙin wani to a maida ma mai haƙƙin haƙƙinsa Ali bin Abi Talib yake cewa ku sani ya bayan Allah Allah baya saukar da bala'i a cikin mutane sai idan mutane sun kasance suna aikata zunubi Allah ko ba zai ɗauke wannan bala'in ba sai idan mutane sun tuba sun koma zuwa ga Allah ya ku bayan Allah ku tuna faɗin Allah ta'ala da yake cewa inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim zalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim mu tuba mu koma zuwa ga Allah ai ya ishe ku darasi mutumin da ya kashe mutum nawa mutum 100 mutum 99 yaje tambayi wani jahili ya ba shi fata kai ya ba wani magana tuba ya gama da shi haɗa da na ɗarin da ya tafi ya samu malami sai malami ya cewa zai shiga tsakanin Allah da bawansa ka tuba zuwa ga Allah nan take ko ya ɗauki niyya ya ba shi shawara ya bar ƙasar ya tafi kafin ya kai ƙasa wadda take ta mutanen kirki Allah ya karɓi kwanansa shi kenan mala'iku suka zo suna jayayya ɗaya mala'ikun wuta da mala'ikun rahama Allah ya turo wani mala'ika ya yanke masa hukunci aka ba mala'ikun rahama suka ɗauke su kai shi gidan rahama saboda haka yana da mahimmanci duk wanda ke zina daga yau ya tuba ya koma zuwa ga Allah tsakaninsa da Allah duk wanda ke luwaɗi duk wanda yake ɓoye kaya aka mai da al'umma jininsu ake sha babu tausayi babu Allah babu rahama a cikin zukatan mutane abin ya kare amma har yanzu ana koye da shi saboda haka duk wanda ke da wani barna da yake yi tsakani da Allah ya sani a zuciyarsa ya tuba ya sujjada ya yi kuka ya tuba ya koma zuwa ga Allah Allah zai yaye mana babu abin da zai fitar da mu a cikin wannan bala'in sai tuba da komawa zuwa ga Allah in an ce tuba kuma tuba na gaskiya ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuhan asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون سي الله يتي ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا الله كاو labarin waɗanda suka tona rami suka haɗa wuta suna azabtar da musulmi ana jefa su Allah ta'ala yake cewa wal innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu lalle waɗanda ke kashe musulmai suna ƙona su sun malam ya tubu sannan ko ba su tuba ba idan da sun tuba da Allah zai yaye masu ashe idan mun tuba mun koma zuwa ga Allah Allah zai yafe mana a gurguje abu na ƙarshe na kusa da na ƙarshe shine mu samu wato ƙarfin hali da fatan cewa ubangiji zai yaye mana duk idan bawa musiba ta tsananta a gare shi to ya tuna Allah a zuciyarsa cewa yana da Allah bai gagari Allah bai canza mana abin da muke ciki a yau ubangiji zai iya canza a kowane lokaci ubangiji mabuwayi da ɗaukaka yake cewa lallai haƙiƙa za mu jarabe ku da mai azan cutarwa daga waɗanda suka yi shirka ne wa minan ladina asharaku hazan kathira hakanan daga waɗanda suke mushrikai da kuma ahlul kitab wala tasma'unna minal ladina utul kitaba min qablikum ومن الذين أشركوا أذى كثيرا سي الله يقول وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عظم الأمور أما إذا كوكا يحقولي كوكا ميدا الأمر كوزوا قال الله كوكا سامك أرفين هلي ubangiji mabuwayi da ɗaukaka yake cewa to wannan yana daga cikin al'amura manya-manya waɗanda da su ne ake samun yarda Allah a yau duk musibar da muka shiga ciki kawai wani yana ganin cewa ai amerikawa ne suka jefa mu wani kuma kawai ya ce ai shugabanni ne shi kuma ya manta da zunubin da yake aikatawa lalle hakika shugaba ba shugabanni ba yadda za a iya kare su musamman na irin wannan kasashen namu domin duk rashin tsaron nan kaga bai shafe su ba diyin wannan kaga bata shafe ayan su ba satar da ake yi cikin gwamnati ba a daina ba barna da ake da dukiyar gwamnati da ba karuwai da yan daudu da yan iska da tsafe-tsafe duk ba a daina ba to amma kuma ya bawan Allah kai ma ka tuna da naka irin zunubin da kake ma Allah so nawa ka fito a cikin gida kai istighfari so nawa wani ya wuce ka zage shi so nawa wata ta wuce ka kalle ta so nawa kai kazafi ga wani idan ɗan kasuwa ne so nawa kai ha'inci ka haɗa mai kyau da mara kyau so nawa ka so abu naira goma ka zo ka ci naira ashirin talatin arba'in abin da ka ci naira goma ka duba nawa aka sayi hatsi nawa aka sayi masara nawa kuma yanzu ake sai da ita ko yahudu wanda Allah ta'ala ya rantsi yace la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu yahudu wan nasara yace ba wanda ya kai gaba da musulmi irin ba yahude da kuma ba nasare wallahi ko ba yahude ba zai sai abu naira dubu shida ba ya sai da shi naira dubu ashirin ba yahudu ba zai wannan ba sai dai in ba cikin ku yake zaune ba amma in dai cikin ku yake zaune ba zai wannan iskancin ba don ya san za ku yi masa tawaye shi kuma duniya yake so wala tajidannahum ahsanan nasi ala hayat duniya yake so ya san in yana cikin ku yayi wannan gallazawar to fitina za ta faru saboda haka ba zai yi ba amma nawa ne ga sunan kuma a cikin kuma har yanzu ana ci gaba da gallazawa dubu shida ka sai dubu ashirin ribar nawa ka ci ina maganar irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ina maganar wata'awanu alal birri wattaqwa kana son Allah yayin ruwa kuma kai kana gallaza mu bayin sa abu na karshe ya bayan Allah shine addu'a addu'a tana da karfi ya ku bayan Allah Imam Ahmad Imam Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa musiba idan ta taho babu abin da ke tare ta in ba addu'a ba idan musiba ta taho da karfi kuma addu'ar ka ta tashi da ƙarfi sai addu'ar ta kace-kace da wannan bala'in da wannan ƙaddarar da musibar da za ta same ka amma idan addu'a ta kasance mai rauni kuma bala'i mai ƙarfi to sai ya zan addu'ar ta rage ma bala'in ƙarfi da musibar saboda haka yin addu'a ɗaya ne daga cikin makamai da Allah ta'ala yake amfani da su yake yaye damuwa daga al'umma Allah ta'ala yake cewa amman yujibul mutarra idza da'a wa ya su wa ya ji alukun kulafa al'ard wane ne ke yaya musiba ga wanda ya shiga cikin damuwa shi ne Allah shi kaɗai idan kuka roƙe shi Allah zai yaye shi yasa duk annabawan Allah in sun shiga bala'i Allah kawai suke kira dubi annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam an je za a ƙona shi a ƙarshe ubangiji ya kira shi ya kira ubangiji sai Allah ta'ala ya ce wa najjaynahu wa lutan ila al-ardi allati barakana fiha sai muka tseratar da shi Allah daga sama ya kira wuta ya ce ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim ga annabi ayyub ya fada cikin bala'i na cuta dare daya ya ce rabbi anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin Allah ya ce fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurr وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى للآبدين غازنوني شيني النبي يونس lokacin da ya kirayi ubangiji ya ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sai Allah ya ce fastajabna lahu fanajjaynahu minal gam wa kadhalika nunjil mu'minin ga annabi zakariya yace rabbi la tazarni fardan wa anta khairur warithin sai Allah yace fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawja innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahaba wa kanu lana abidin ga annabi nuhu alaihi salatu wassalam Allah yace wa nuhan iznada min qabl Allah yace fastajabna lahu fanajjainahu wa ahlahu min alkarbil azim Allah ce sai muka tseratar da shi ga annabin Allah Ayyub lokacin da ya kirayi ubangiji yace inna ma ashku basti wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun a ƙarshe da nan nasa kuma yazo ubangiji mabuwayi da daukaka yace sai muka maida masa da abin da ya rasa na gani saboda haka duk lokacin da bawa ya koma zuwa ga Allah to Allah zai yaye masa ga kisa annabi Musa da muka kawo lokacin da Fir'auna yazo ubangiji yace sai muka kubutar da shi haka nan ga kisoshi nan da yawa zaka iya kawowa ga annabi Yusuf lokacin da kwanansa ya kusa karewa yace rabbi قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا توفني مسلما وألحقني بالصالحين يا كوباين الله مقوما زوا الله مروكيشي يا يمنا da wannan nake cewa wannan shine karshen dan abin da muka takaito muna roƙon Allah ya fitar da mu daga cikin wannan bala'i muna roƙon Allah ya amintar da mu muna roƙon Allah ta'ala ya gyara zukatan shugabannin mu ya sanya su su zanto cewa hakika an zabe su ne domin su sassautawa mutane ba su tsanantawa mutane ba an zabe su ne domin su kyautatawa mutane ba su yi mutane rowa ba an zaɓe su ne domin su amintar da mutane ba su zanto su ne amintattu ba mutane na cikin tsoro su gane cewa haƙiƙa ba wai manufan musulmi ba ne ba cewa su shiga wuta a a manufanmu duka mu shiga aljanna ga baki ɗaya amma fa idan suka yi taurin kai duk wanda ya girman kai tsakanin shugabanni da wanda ake ma wa'azi ya kasa gyarawa to ya sani cewa akwai wanda ya fi shi ƙarfi so da yawa mutane suna son a yi ma shugabanni munanan addu'o'i to amma wannan baya da mafita imam ahmad bin hanbal yake cewa inda ina da wata addu'a guda ɗaya a wajen Allah da nake da yaƙinin in nayi zai karba yace to zan yi ta kan shugaba ne aka ce saboda me yace domin idan ne addu'a wa kaina ni kadai abin ya shafa amma in ne addu'a wa shugaba idan ya gyaru al'umma ce ta gyaru gabaki daya saboda haka fatanmu shine waɗannan shugabannin waɗanda mu ne muka zaɓa da kanmu mu ne muka zo irin kan wannan mimbari muka ce ku zaɓe su fatanmu muna fata Allah ta'ala ya gyara su fatanmu shine muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙarfafe su fatanmu shine ubangiji mabawayi da ɗaukaka ya gyara mana wannan ƙasa ya ku bayan Allah mu yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam musamman a irin wannan rana ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya umarce mu da yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lallai hakika Allah da mala'ikunsa suna yin salati a gare shi ya ku waɗanda kuka yi imani ku yi salati a gare shi Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayra man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha ya arhamur rahimin Allahumma ati nufusana taqwaha تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا وقوموا الله أكبر